أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a lokacin da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a siyagut tashahhud sigogi na tashahudi ko tahiya da ake yi yayin sallame sallah yayin zama ta farko zama na farko a sallah mai raka'a hudu zama tsakanin raka'o'i guda biyu ko kuma zama na ƙarshe ko na raka'an ƙarshe a kowace sallah daga cikin salloli wanda a wancan satin mun karanta tashahudin Abdullahi dan Mas'ud mun karanta na abdullahi dan abbas mun karanta na abdullahi dan umar mun karanta na abi musa al-ash'ari sannan mun karanta na umar bin khattabi sannan mun karanta na nana aisha radiyallahu ta'ala anha duk da cewa akwai waɗanda ba sa nan wannan ranar ba su samu damar halartar karatun ba saboda haka dai sa tara a gaba insha Allah ta'ala الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها سيديك أفهم الشيكة بكي سيئي أبن مكرنتا والجنسات شيني نوعو إلى تشهدي برين كرنتا قول أبو المجيني قوة شقوايا إلى يتشوى إن مكرنتا داما أوان جنسات مكرنتا tashahudin abdullahi dan dan mas'ud ko inda muka ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi da ake yin tashahudi shine at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shi ne tashahudin ɗan masud Allah ya ƙara masa yadda abdullahi ɗan masud ya ce muna faɗin wannan ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto yana raye yana tsakankaninmu amma bayan rasuwansa sai muke cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu ba assalamu alayka ba an gane ko wanda bayani kan wannan ya riga ya gabata sai tashahhudin Abdullahi ibn Abbas thaniyan yace at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله أو ترواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في تشهد عبد الله بن عمر شينيتي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في تشهد أبي موسى الأشعري shi kuma yace tashi tahiyyar tace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sai tashahudin umar kan khattabi Allah ya kara masa yadda na biyar kenan ita ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh har zuwa karshen wannan tahiyya din jama'a an gane ko yawa inda muka ce dole ne sai mun yi wa tahiyyar mu da muke karantawa ta yau da gobe garan bawul domin wacce muka saba da ita a malikiyance ta ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi haka ne ko yawa to kun ga abu wanda ta zo da wannan lafazi ne an gane ko kuma malamai sun yi tarayya akan cewa dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi tauqifi ne ma'ana wahayi daga wurin ubangijinsa shi ne shi ma ya karantar da sauran sahabbai domin su iya wannan shi yasa Allah ta'ala ya bashi shirin cewa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha kenan sai a gyara at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah ba at-tayyibatu salawatu lillah ba an gane ku sai mu kiyaye jama'a daga nan na shida sai tashahudi na nan Aisha Allah ya kara mata yadda wadda ke cewa ita kuma na tahiyar tace التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي حظ وقشي وانا شيني تشكدي ننا نعائشة كمين تكرمتر الله كارا متعدة لسونا صحبي قبال إليس متى شكرا تمنا يوم شيني مالتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha da wurin da ake yin wannan salati ne wa siyaguha da kuma sigogi da kuma yanayin doron zance yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da sahabbansa waɗannan salatai ɗin ina fata an gane domin tana da sigogi daban-daban kuma wannan ita ce kaɗai salatin Allah wacce Allah ya amince a yawa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wacce ba wannan ba to bata kai lokaci ne ina fata an gane duk wacce ba wannan ba bata kai lokaci ne bata wa kai lokaci ne ko da mutum yayi ba za a bashi lada ba sai dai ma a bashi zunubi me yasa saboda sahabbai sun sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah mun san yadda za mu riƙe maka sallama shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suka ce amma ba mu san yadda za mu za mu yi mu riƙe yi maka salati ba yaya za mu riƙe yi maka salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riƙa cewa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفت أن قال kenan kun ga su sahabbai ba su yi ka'ibirin cewa a'a su sun iya larabci ba saboda tsabin ƙwarewarsu tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko yawwa to sahabbai ba su ce wai to tunda mu larabawa ne mu bar mu kira ta salatin mu yi ba a'a ba su yi haka ba kuma a yau ban yi tsammanin akwai wani wanda za a samu wanda ya fi sahabban manzon Allah jin larabci ba ba kuma za a yi shi ba har duniya ta nadi na fata an gane saboda haka dukkanin abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu riƙi wannan abin hannu bibbiyu ko mu yi aiki da shi abin da ba shi ya kawo ba wata take bid'a to wannan kuma za mu aje ta a gefe za mu yi wurgi da ita bayan duniya za mu kama ta mu dukunkune ta mu yankwale ta sannan mu jefa ta bayan duniya saboda me saboda babu alkhairi a cikin ta ina fata an gane shi yasa me manzubat al-ha'iya yake cewa تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح إجتوا تمسك بحبل الله واتبع الهدى كيرقوا لإير الله كما كبيبي شريع ولا تك بدعيا لعلك تفلح kada ka kuskura ka zamto mai kabo sababbin abubuwa a cikin addini la'allaka tuflihu da saran zaka samu ka samu tsira ko ka samu babban rabo yace wajin bi kitabillahi was sunanil lati ka bauta wa Allah da littafinsa da kuma sunnonin nan da a ta ta'arrasu lillahi waɗanda suka zo daga wurin manzon Allah tanju wa tarba in kai haka zaka tsira kuma zaka rabauta zaka tsira kuma zaka samu rabo mai tsoka ashe kun ga alkhairi gaba ɗaya shi na cikin mun annabi sallallahu alaihi wasallama sharri kuma yana gaba ɗaya shi ya tattaru a cikin me a cikin kago sabbin al'amura a cikin addini shi yasa magabata suke cewa wal khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf wash sharru kulluhu fi ibtida'i man khalaf yace suka ce wal khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf alkhairi gaba ɗayan shi yana cikin bin magabata na ƙwarai ina fata an gane yace wa sharru shi kuma sharri gaba ɗayan shi ya tattar ya kunsu ne fi ittiba'i man khalaf cikin abin da ƴan baya suka zurka kago a cikin addini gashi nan sabai cewa suke ya rasulullah ka koya mana yadda za mu rike maka salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da bakin sa mai tsarki amma kada a zo a ce akwai wata salatin nariya akwai wata salatin tunajina akwai wata salatin fati dukkan waɗannan waɗannan dukkanin su ba ba ba salatai bane kuma ko mutum yayi Allah ba zai bashi lada ba muna da yaqini akan haka insha Allah ta'ala me yasa saboda ba a same su ba daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila duk wani duk wani tantirin makaryaci da zai zo yi magana karshen ta zai ce mafarki yayi jama'a haka ne karshen ta dai duk wani tantirin makaryaci karshen ta zai ce mafarki yayi to an taba gina addini kuma a cikin mafarki yawwa addini kam ai da mafarki ne da sai Allah ya kowa ilhama kowa ya zama musulmi musulmi ya zama musulmi arni ya zama arni ba sai an koma ba sai an aiko manzanni ba ina ganin ai inna Allah ala kulli shay'in qadir an gane ku wannan shine takaitaccen bayani dangane da wannan kafin mu shiga karatun kai tsaye bare yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne wa kansa salati a cikin tashahudinsa na farko ko kuma waninsa kenan ko kuma na ƙarshe an gane ko ko na farko ko na ƙarshe malam sai ya soke lamba a ƙasa yake cewa rawahu abu awana fi sahihi wan nasa'i wannan hadisi imamu abu awana da imamu nasa'i suka ruwaito shi bada yake wa sanda zalika li ummatihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnatawa al'ummansa wannan salati ne haythu amarahum bis salati alaihi ba'da as-salami alaihi ta yadda ya umarce su da su yi masa salati bayan yi masa sallama sai suke lamba a ƙasa faqad qalu tabbas haƙiƙa su sahabbai cewa suka yi da shi يا رسول الله يا منظم الله قد علمنا كيف نسلم عليك حقيقة مؤمن سيدا زامي بك سلمة أي في التشهد معنى أتكين تشهدي أنقاينكو أتمني التشهد كنا السلام عليك أيها النبي من سيدا زامي بك وانا أنقاينكو فكيف نصلي عليك ya manzo Allah to yaya za mu rika yi maka salati ku faji yaya za mu rika yi maka salati ba su ce wani bai ijtihadi ya ce to salatin nan dai bari mu ji assalamu ala kaza ba ina fata an gani da cewa suke ma assalamu ala Allah assalamu ala Allah haka suke faɗi a tahiyya kafin a zo a koya musu cewa a'a at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat da sabai suna sallah haka suke cewa assalamu ala Allah wanda waɗannan suna na a cikin littafin sahih muslim na shi aka ne ban zo da littafin ba amma na so mu dan karanta wasu daga cikin waɗannan hadisan saboda mu ƙara fitowa da abin fili to kaifa nusalli alai ya rasulullah yaya za mu rika yi maka salati qala sai manzon Allah ya ce qulu kaji wannan wani irin fi'ili ne fi'ili amri yawwa malaman usuli kuma suka ce al'amru yufidul ijab mun sha faɗin wannan aiko malam Suleiman usul fiqh ko an ce al'amru yufidul ijab idan aka yi maka umarni da ka aikata abu to wannan yana nuna maka kai menene aikata wannan abu wajibi ne manzo Allah ya ce su qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin al-hadith kenan ku karanta Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe فلم يخص فلم يخص تشهدا دون تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيكيبance wani tashahudi baban da wannan an gane ko fa fihi dalilun ala mashru'iyyati as-salati alayhi to kenan a cikin wannan akwai shar'an tayi mas salati yayin da mutum ya tahiyya fi tashahudi al-awwal ayban a cikin tahiyya ta farko kuma jama'a an gane ku a tahiyya ta farko ma sai an yi wa annabi salati wa huwa madhhabul imam shafi'i wannan shine madhhabin imam shafi'i kama nassa alayhi fi kitabihi al-umm kamar yadda ya kawo ya nassanto a cikin littafin sa mai suna al-umm wa huwa sahihu inda ashabihi kuma wannan hanyar da ya rawaito wannan hanya ce mai inganci a wurin almajiransa كما صرح به النووي في المجموع كما يد إمام النووي يتبت دولنا أسئلة تافل ثناء المجموع مجلدين أكو شافين الأريه الأولى ستين واستظهره في الروضة كما يا قار بين ولنا قرر أسئلة تافل ثناء الروضة مجلدين الآية شافين الأريه لستين أكو طبعر المكتب الإسلامي وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما ونن فتوى ما إتشي نن وندا الوزير ابن حبيرة الحنبلي يا زباء الكلتا ثناء الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات كما رد ابن رجب الحنبلي يكاون أتن ذيل الطبقات مجلد الإساء شافي الأريبيو دتماني وأقره كما يتبتر دونا وقد جاءت أحاديث كثيرة وقد جاء وقد جاءت أحاديث كثيرة حقيقة حديثي ما فيها وفوز في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد وأن كينوني أكيني وأنم صلى الله عليه وسلم صلاة أيين تشهد وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه kuma a ciki babu wani keɓancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda aka yi ishara zuwa gare shi domin akwai wasu malamai da suke keɓancewa cewa a tahiyyar farko a zaman tahiyyar farko idan sallah ne raka'a nawa kenan raka'a hudu ce suka ce wai babu laifi mutum ya iya gama yin tashahudi ba sai wa annabi salati ba ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar bai ce ba banda zama na farko ina fata an gane babu wannan keɓancewa bal hiya ammatun mala yace bal bari ma dai wannan gamammiya ce tashmulu kulla tashakkudin tana game dukkanin wani tashakkudi dukkanin tashakkudin da zaka yi a cikin sallah sai kai wa annabi salati وقد أورد وقد أوردتها في الأصل تعليقا ما ليت أمانا كاوتا أصل من اللي تاجدين al'asulu in yace al'asulu yana kan sama dama mun yi bayani lokacin da muke karatu a muqaddima ko yawwa ya kawo shi aka ce al'asulu ana kan sama rubutun sama da ake yi ta'aliqan amma ya kawo maganin ta'aliqan ma'ana bai kawo shi da cikakken isnadin shi ba walam walam urid shay'an minha fil matn amma ban kawo wani abu ba daga cikin wannan a cikin matani li'annaha laysat ala shartina domin wannan baya cikin sharadin mu da muka yi a wannan littafin cewa za mu kawo komai a cikin matani an gane ko وإن كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضا إلا سوى وأن الرواية ولساشي ناكففا ساشي وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به تولي وأنم وأنك هني وأنم ثلاثي أعتهي تفرقوا باسد وتهجة وتفك إن كنتشيا وتذاسئك بهجة لإتا كما فصلته في الأصل kamar yadda ne bayanin wannan a cikin asalin littafin kama annal qawla bi karahati ziyarati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama fi at-tashahhud al-awwal ala allahumma salli ala muhammadin mimma la asla lahu fi sunnah wa la burhan alayhi malaki kamar yadda magana dangane da karhanci na ƙari akan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin tahiyya ta farko an gane ko a ƙara akan cewa a ƙara da Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe wannan yana daga cikin ƙari wanda ba shi da asali a cikin addinin musulunci ba shi da asali a cikin sunna ba shi kuma da wani dalili mai ƙarfi wanda ke ƙarfafan wannan zance bal nara anna man fa'ala zalika lam yanfuz amran nabiy sallallahu alaihi wasallam malai ce bari ma dai muna ganin dukkanin ma wanda bai yi wa annabi salati din nan a tahiya ta zaman tahiyar shi ta farko to wannan bai bibiyi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba almutaqaddim wanda ya gabata wani umarni ne na'am yawwa umarnin da ya na wajibi ina fata an gane cewa da ya kulu ku ce a tahiya din da kuma umarnin da yayi na farkon littafi da hadisin da ya kawo mana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah an gane ku qulu abin da ya gabata a can din shine cewa da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ku ce ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala ali Muhammad kuma kai salati ga iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih har zuwa ƙarshen sa malan yace walil bahth tatimmatun aw radnaha fil asl amma a wannan bahasin a wannan binciken akwai wasu ƙarin bayanai akwai ciko na ƙarin bayanai waɗanda muka kawo shi a asalin littafi din ina fata an gane akwai shi a nan gaba wanda inda malan yace mana fawaidul muhimma fi salati ala nabiyil umma ina fata an gane shi ne taken abin da ya sa masa suna a wannan babi ne to jama'a kun ji kenan a tahiya ta farko za a yi wa annabi salati kamar yadda kuma a zaman tahiya ta biyu za a yi masa salati Allah ta'ala ya tsare mana imanin malai ci gaba da cewa wa 'allamahum anwa'an min siyaghi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam kuma ya karantar da su nau'o'i daban-daban na sigogi na yin salati gare shi shi sallallahu alaihi wasallama awwalan na farko shine fadin sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنجي نوع صلاتي كما نظام الله كنا فرقه وي ina ganin dai kila a masallacin nan da wuya a samu mutane goma da suka taɓa yin wannan salatin na'am na'am to kun ji lallai dai kamar ya zama wajibi a tsaya a koya din ko ba haka ba kuma kamar yadda muka faɗi dukkanin waɗannan umarni tauƙifi ne yadda manzon Allah ya karantar haka za ka koye shi an gane ko kalma bayan kalma kalma bayan kalma to malam ya saka lamba a ƙasa inda yake cewa aula ma qila fi ma'na as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar wani zai sai tambaya to ana ta cewa salati salati ni ma'anar salatin nan inda za a tambaye ka ma kai na tarka tarka wannan salatin da kuke ta bid'a ce sai ce maka to menene ma salati wai ta salatin ma da ake ta wani jayayya to me tace ita sai ka ce ni kun ga kenan akwai bukatuwar me karatu akwai bukatuwar karatu dan duk abin da kake yin shi kullun a koda yaushe ya kamata yanzu kana da ilimi akan shi ya kamata idan ka tambaye ka me yasa kake yin kaza kace saboda manzon Allah yayi me ma'anan kaza din kace kaza ne ma'ana ka san abin da kake yi wannan kuma ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah وما أنا من المشركين kun gani ha qul hadhihi sabili kace wa mutane wannan fa ita ce tafarki na ita ce hanya ta ad'u ila Allah wacce nake kira zuwa ga Allah ala basiratin abisa ilmi malamai da sun fasara ala basiratin a matsayin al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih shine ilimi mai amfani da kuma mai aiki na gari to annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan tafarkin yayi kiran shi gaba daya ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni ashe ya zama wajibi akwai me akwai ilmi eh to shine zai mana bayani anan me ake nufi da salati shine ce aula ma qila fi ma'na salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama mafi dacewan abin da aka faɗi dangane da ma'anar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qawlu abil aliya shine fadin abul aliya an san abul aliya ko an san shi ku san shi ba to shi waye shi a tarihi ai alaji ku akwai kokarin zuwa wajen tarihi mm abul aliya ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ɗaya daga cikin ina tsammanin almajiran abdullahi ɗan mas'ud waɗanda suka koyi tafsirin ƙur'ani a wurinsa ɗaya daga cikin kibaru tabi'i manya-manya daga cikin tabi'i an gane ko shi ne malaki to faɗin abul aliya da yake cewa salatun lahi ala nabiyyihi idan aka ce Allah ya yi wa annabinsa salati me ake nufi shine sana'uhu alaihi wa ta'zimihi ko wa ta'zimihi shi ne Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya girmama shi wa salatul mala'ikati wa ghairihim alaihi salati kuma da mala'iku da wasu mala'iku suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama talabu zalika talabu zalika min Allah neman wannan yaban da kuma girmamawa ne a wurin Allah ma'ana ya Allah ka yabi annabi Muhammad kuma ka girmama shi ya Allah ina fata an gane abin da kake cewa shine Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kayi yabo kuma ka girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshe wal muradu talabu ziyadati la talabu asl as-salah mali yace amma abin nufi anan shine neman ƙari ne na salati din an gane ba wai asalin ita salatin kake nema Allah yayi wa Annabi Muhammad ba ina fata an gane ai already Allah ya riga ya masa salatin an gane amma kullum idan kana yi kana neman Allah ya ƙara masa ne akan wacce yake da ita kaga kai ma daga nan kana neman kullum Allah ya ƙara wa manzon Allah girma ke sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi malam yace ذكره الحافظ في الفتح wannan shine abinda imam al-hafiz ya fadi a cikin al-fath wani al-hafiz kenan na'am kake a ƙasƙaran sunan gari ne ka faɗa yawwa mun ce aka ce alhafir aka shiru anifin wane ibn hajirin al'asqalani to ibn hajirin al'asqalani ya kawo a cikin littafin shi na fathul bari sharh sahih al-bukhari shi ya kawo wannan magana ورد ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرحمة كما ياي ردي akan masu cewa abinda ake nufi da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jin kai wa fassala zalika ibn qayyim fi jala'i al-afham kuma ibn qayyim ya bayyana wannan qarara a cikin littafin sana jala'u al-afham ina tsammanin ko jala'u al-afham fi fi salati ala khairi ana littafi ne kacokan ya rubuta shi akan yi wa annabi salati to kun ga ku za ki rai masu cewa kun yi wa annabi salati sai ku je ku ɗauki wannan ku karanta ku ji me aka faɗi a ciki ku koyi irin na annabi ba irin na sufaye ba waɗanda ke bauta Allah da mafarki da kuma kasidu ko bima la mazida alaihi wanda babu wani ƙari a kansa ma'ana babu wani ƙari akan wannan farajihu to kaje kai muraja'an wannan littafin in ya kama mu yin sai mun je mun sai wannan littafin mun karanta fa kenan ko sai jama'a kowa ya sai ya da karanta ya ga abin da ibnu qayyim jawzi ya faɗi a wannan littafi din shi ne ya zo kowa ya sai ya nazari a gida ai duka kunan malamai ne ni ne ɗalibin ku an gane ko ɗauwa sai lamba ta biyu a inda ya ce wa barik menene ma'anan wa barik simalin ya ce min albaraka wani lafazin daga albaraka yake an gane ku daga albaraka to yake wahiyar nama'u shi ne nan haɓaka wa ziyada da kuma ƙari wa tabrik da kuma yawan ƙarin alheri an gane ku addu'a bi zalika yin addu'a ne da wannan فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وأن الدعاء شوة تقنشي بيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إرن الخير دا ألا يبي وإيالنجنا النبي إبراهيم عليه السلام وإدامته دكما دوم مثا دونا البركة لأسوء إيالنجنا وثبوته له دكما تبتر مثلا دوانا تبتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا البركات ومضاف ومضاعفته له وزيادته دكما لننكا مثلا وانا صلاة دكما قالي أكن ننكن بننكن إنسان البركة دا الله تعالى يسا مثلا شيء عن النبي محمد إن ذكرن كانسا سنكما نئيالي جلنسا نفتا أنقالي يوم yanzu insha Allah ta'ala zamu karanta na farko ko wannan hadisi yace Imam Ahmad Imam Ahmad wa Tahawi bi sanadin sahih Imam Ahmad Imam Tahawi suka rawaito wannan hadisin wa Shaykhani da Imam Bukhari da Muslim duna ahli baiti amma Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin babu ahli baiti kenan riwayar Bukhari da Muslim yadda suka tazo shine Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد حزواقش نفت عن قال الله تعالى لا تدب ينزل كرنتا تفرقون سيم كرنتا قبل اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shi ne lafazi na farko da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama gashi lokacin mu ya kure insha Allah ta'ala sai mu takaita sai zuwa darasin mu na gaba ko tunda lokaci yayi amin insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu karanta waɗannan salatin gaba ɗaya mu koye su da kyau yadda ya kamata bi idnillahi ta'ala abin na faɗi ya zama daidai Allah ta bi tarayya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sanyin wutan jahannama Allah muna roƙonka ka tsare mu daga azabar wutan jahannama Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za ka yi musu jin kai ka sanya su a cikin aljannar ka Allah muna roƙonka aljannar ka muna neman tsarin ka daga azabar wuta ya Allah muna roƙonka dukkanin ayyukanmu da muke yi Allah ka sanya dan kai kaɗai muke wannan aikin ba dai neman yardan wani ka ba Allah muna roƙonka dukkanin ayyukanmu na alkhairi ka sanya mana shi ka tabbatar mana shi a mizanin ayyukanmu na ran tashi alkiyama Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah ka soyar da imani a cikin zukatanmu ka kawata shi a cikin zukatanmu ka kyamatar da mu kafirci da kangara da fasikanci da sabo Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka shiryayyu Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk